الرحمن الرحيم أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 23 ga watan rabi'il awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta daidai da 26 ga watan tara miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-bukhari da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadin ma'ad littafi ne na babban malami ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala wanda a sheikh muhammad ibn abdul wahab ya takaita mana shi a cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasi na 42 a cikin wannan littafi mai albarka kafin mu fara karatu muna masu mika ta'aziyya na rasuwar mahaifiyar ɗaya daga cikin ma'abuta wannan masallaci malam nasir muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata allah maɗaukakin sarki ya mata rahama allah ya girmama ladanta allah ta'ala ya ba ta aljanna maɗaukakiya su kuma yan uwa da iyalai allah ta'ala ya ba su haƙurin jure wannan rashi allah maɗaukakin sarki ya gafarta wa sauran yan uwa musulmi duk da suka rasu a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a fasalin da ke bayani game da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama wajen sanya suna da kuma alkunya inda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa suna mafi muni suna mafi kaskanci da za a iya raɗawa wani mutum shi shine a dinga cewa mutum sarkin sarakuna malikul amlak annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna akhna asmin inda Allahi azza wa jal sunan da ya fi zamantowa wulakantacce kaskantacce a wajen Allah rajulun tasamma malikal amlak mutumin da ya yadda ana ce masa sarkin sarakuna kuma yana amsawa la malika illallah manzon Allah ya ce babu wani mai mulki sai Allah kamar yadda ya tabbata sunan da Allah maɗaukakin sarki ya fi so kuma an gaya mana wanda Allah ya fi ƙi to wanda Allah ya fi so kuma shine Abdullah da kuma Abdurrahman sunan da ya fi dacewa da mai sunan shine sunan Haris da Hammam sunaye mafiya muni shine a sanya wa mutum harbu ko kuma a sa masa murra sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa ya ce kada mu sanya wa yaranmu ko bayinmu waɗannan sunayen kamar yasar kamar rabah kamar najih kamar aflah yake cewa saboda idan aka juya waɗannan sunayen to kuma za a ga ma'anar akasunsu ma'ana ce marar kyau domin aka zo aka ce a thamma yasar shin yasar yana nan aka ce baya nan to kamar kaga an juya magana tunda yassar baya nan to sai dai usr kenan to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a sanya waɗannan sunaye ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wa wasu cikin sahabbansa sunaye wa'anda sunayen ba su dace da masu sunan ba ko kuma sunayen suna ɗauke da ma'ana marar kyau ko kuma suna ɗauke da ma'anar ziga da kuma tsarkake kai kamar yadda ya canza sunan asiyata bil'ain ya ce sunanta jamila ya canza sunan ainihin barra ya ce sunanta juwairiya kamar yadda ya canza sunan barra har wa yau ya sanya mata zainab haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wani suna abul hakam annabi ya ce sunansa abu shuraih kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza sunan asram da kuma zur'a asram da zur'a wanda duk mun faɗi ma'anoninsu a darasin da ya gabata kuma ya canza sunan huzun wanda kaka ne a wajen sa'id ibn musayyib ya canza masa suna da suna sahal duk da cewa ya ki yadda da wannan canji ya ce shi a ban masa sunansa domin aka canza masa yana ganin wanda aka canza din suna ne wanda zai zamanto kowa zai dinga ganin arhassa kowa zai dinga kokarin taka shi imam abu dawud ya ruwaito hadithi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja sunan as da aziz da atala da shaitan da hakam da gurab da hubab da shihab wayannan dukkaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza musu suna kai har wata gona da ake kira afra annabi sallallahu alaihi wasallam afra sunanta afra annabi ya ce a sunanta khadira wato waccan kamar busasshiya mai fari annabi ya ce a'a mai dausayi mai yabanya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza wani kwari da ake kiransa kwarin bata annabi ya ce kwarin shiriya haka annabi sallallahu alaihi wasallam a wani family da ake kiransu banu zaniya ko banu muguya annabi ya ce sunan ku daga yau bani rushda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga cancanza sunaye ainihin wato ga wasu cikin sabansa waɗanda yake ganin sunaye ne waɗanda babu dacewa tsakanin masu sunayen da kuma ainihin wato sunayen suna yana da matukar tasiri ga mai sunan shi yasa ake son a zaɓi suna mafi kyau a sanya wa mutum don akalla ko da sunan ma'anarsa ta bi mai sunan ba za a yi kaico ba ba za a yi dana sani ba ba za a ce wayyo Allah ba har wani daga cikin ainihin wato magabata yana cewa shi yana ma gane sunan mutum daga ganinsa kawai yana ganin yadda mutum ya taho to ya san kawai da wahala in ba sunansa kaza ba ya ce kuma yana da matukar wahala wannan mutum ya ƙara su ce amma sunanka kaza ya ce a ma'ana yana gane yadda tasirin suna yake wato aka sanya wa mutum suna mai kyau ganinsa tahowarsa na sa ka iya gane cewa wannan duk da baka san shi ba da wahala in ba sunansa kaza da kaza da kaza ba ina fata an gane to wannan duk yana daga cikin abin da suna yake da shi shi sa ake zuwa duba suna da ya dace in ku an wato an samu kuskure an sanya sunan da bai dace ba to ana iya canza sunan sunan abin hawa ne sunan unguwa ce sunan wani family ne sunan wani wuri ne duk ana iya canza shi in ya zamto yana ɗauke da ma'ana marar kyau mun karanta wata 'yar kissa wadda ainihin wato sayyidina umar ya tambayi wani mutum game da sunansa ya ce kai malaya sunanka ya ce sunansa garwashi jamra ya ce ya sunan babanka ya ce harshen wuta ya ce a ina gidanku yake ya ce a unguwar wuta ya ce to kai ina ne layinku ya ce a zatun laza ya ce kai amma wannan ka tattara kanka bala'i da yawa kana koma za ka tarar da gidanka kwan ya babbake ya kama da wuta mutumin yana koma gida ko ya tarar gida ya kama da wuta saboda dukkan wasu wasu makamashi na tashin hankali ya tattare su duk wasu rukunan rashin zaman lafiya ya tattare wa kansa sunansa bai da kyau sunan babansa tashin hankali sunan unguwarsu sunan layinsu sunan family ɗinsu shi yasa sai na ya ce kai Allah wadare Allah wadan wannan suna da wannan family da ku kaje zaka tarar gidanku ya kone da haka yana zuwa ya tarar da al'amarin kamar haka ina fata an gane to za mu tashi daidai gaban da malam yake cewa wata ammal kai fashtukka lin nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfihi ko قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لا يتي وتعمل kai fashtuqalin nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfi hithmani min wasfi his min wasfi hismani yace ka lura da kyau za ka ga yadda aka tsago wasu sufofi daga sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu akwai wasu sunaye na annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan sunayen aka tsago wato a ishtukka lin nabi sallallahu alaihi wasallam min wasfihi daga irin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam aka tsago wasu ismani sunaye biyu mudabiqani li ma'anahu waɗanda suka dace da ma'anarsu wa huma sunayen su ne Ahmad wa Muhammad saboda irin sufofin da annabi ya tattare na yabo irin sufofi ababen yabo mafiya kyau da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattare sunayen da babu wani abun kushewa sufofi kai ɗabi'u da sufofi waɗanda babu wani abun kushewa a tattare da su da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattara wannan yasa aka tsago wasu sunaye guda biyu daga cikin sufofin daga sufar annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan kyakkyawan ambato da kyakkyawan yabo da sufofin annabi da ɗabi'unsa suke da shi aka tsago sunan ahmad a cikin waɗannan sufofi nasa aka tsago sunan muhammad fahuwa don haka shi likatharati ma fihi saboda irin yawan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattare minas sifatil mahamudati na sufofi ababen yabo wa sharafiha da irin ɗaukakar waɗannan sufofi wa fadliha da falalarsu ala sifati gairihi in ka kwatanta su da su sufofin wani wanda ba manzon Allah ba Ahmad shine Ahmad ma'ana fahuwa shi annabi sallallahu alaihi wasallam Ahmad ana kiransa Ahmad wato sigatul mubalaga kenan Ahmad me yasa ake kiransa Ahmad likathrati ma fi saboda yawan irin abin da annabi ya tattare min sifatul mahmuda na sufofi ababan yabo wa sharafiha da daukakar sufofin wa fadliha da falalasu ala sifati gairihi akan sufofin wani wanda ba shi ba wa kadhalika takuniyatuhu li abil hakam haka alkunyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa abul hakam bi abi jahal kaga shi ma alkunya ce da tayi daidai ya za a kalli abu jahil a ce masa abul hakam annabi ya kalli sunan ya kalli me ya kalli alkunyar ya kalli me alkunyar ya ga kwata kwata ba su yi mace ba ai ba sunan da ba lakabin da ya fi dacewa babu alkunyar da ta fi dacewa sama da a ce masa abu jahal amma kafin annabi ya canza masa wannan alkunya ya ce masa ake abul hakam baban hukunci ya yanke hukunci ya yanku duk wanda ya taka ya taku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai baka dace da wannan ba sunanka abu jahal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alkunya da abi jahali وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى haka ka duba alkunyar da Allah madaukakin sarki ya canza wa Abdul Uzza bi Adila ya sha ai kai ba Abdul Uzza ne ya dacewa ba yanayin sunanka ka fi cancanta da ce maka Abila baban harsashin wuta da balbalin wuta a kai kamata a sa maka domin tun a duniya kai kai kai kawai ne kai makamashin wuta ne da haka bai kamata a kira ka da abdul uzza ba sai Allah ta'ala ya canzawa abdul uzza al-kunya da abu lahab lamma kana masiru yayin da makomarsa ta kasance ila zati lahabin zuwa ga wata wuta da Allah ke sai ya tsanara zata lahabin zai shiga wata wuta ma'abociyar ci ma'abociyar balbali da tashi ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya iso garin Madina wasmuha Yathrib lokacin da annabi ya zo Madina ba Madina ake kiranta ba ana kiranta da Yathrib Yathrib kuma wato daga at-tathrib ne aibatawa aibatawa ko kace lalatawa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya zo ya tarar ana kiran madina da yathrib ka ce lalatacciya ko abar aibatawa sammaha tsaiba za Allah yana shiga garin madina sai ce da wannan sunan bai dace ba muna cikin garin a dinga kiran gari lalatacce mun shigo garin a ci gaba da kiran gari aibatacce abin aibatawa annabi ya ce mun canza wa yathrib suna ta koma tsaiba mai daɗi tsarkakakkiya lima zala anha min ma'anar tasrif saboda dukkan wata ma'ana ta aibu ta riga ta gushe tunda annabi ya shigo cikin ta sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin az-zaka hadisi na 1481 imam muslim a cikin hajj hadisi na 1392 hadisin abi umayd as-sa'idi radiyallahu anhu wannan hadithin ya tabbata cewa annabi ya canza wa madina daga yathrib ya canza mata suna zuwa tsaiba walamma ka nasmul hasani ya ƙatade musamma yayin da ya zamto kyakkyawan suna yana hukunta wanda aka raɗa wa sunan kyakkyawan suna yana yin hukunci ga mai sunan قال صلى الله عليه وسلم لبعض العرب shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa wani wasu larabawa yace ya bani abdullah inna Allah qad ahsana ismakum wasma abikum yace ya ku ƴaƴan abdullah family din abdullah shine ya bani abdullah ya ku iyalan gidan abdullah inna Allah lallai Allah qad ahsana ismakum ya kyautata muku suna wasma abikum ya kuma kyautata sunan babanku fanzur kaifa da'ahu ka kalli yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo yan wannan gidan ila ubudiyyatillahi zuwa ga bautar Allah bi zalika da sunan nasu ya bani abdullah haka mu family ɗinku kuma kuna da wani suna wanda ba shi da ku canza annabi sallallahu alaihi wasallam family ba ya canza bani zani ya yi ta bani rushida bani bugu ya yi ta bani rushida kakan family ɗin shi ba wani kakan kukan ya yi taɓa yin wani abu wanda yake ba mai kyau ba ko shi ke nan sai sunan ya biyo family da haka maza ku canza ana iya canzawa sai a duba kuma wani wanda yana da kyakkyawan ambato a cikin family sai a yi kokari a hankali a kimsa wa al'umma su karɓi canjin karkace ya yi an riga an tabbata haka ake tabbata haka ake tabbata ana canza su ana canza unguwa ana canza sunan abu komai ana iya canza abin kika shi daga koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ammal aidan wai dan ka san tasirin suna sai malai yace sake kula anan kuma har wa yau as-sittata al-mubarizina yawm badr ka kalli mutane guda shidan nan da suka fito suka fara yin aran gama ranar yakin badar ai an yi mubaraza yakin gaba da gaba ma'ana fadan gaba da gaba kafin a rugunsume da yakin badar ai an yi yakin gaba da gaba mutum uku cikin musulmi suka fito wanda akwai sayyidina ali akwai sayyidina hamza akwai ubaida ko kuma akwai harith ko abu ubaida akwai su sannan a can kuma akwai walid akwai utuba akwai shaiba da aka bangaren kafirai uku suka fito bangaren musulmi uku suka fito to bari ka ji tasirin suna har a fagen yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai hammin halmin mubarak bayan can sun tallata ko wanda zai fito yaki faɗan gaba da gaba can suka fito har ma lokacin da farko musulmi aka samu da suka fito su shawa suka rena waɗanda suka fito din suka ce a mu ba mu san ku ba ku suwaye a da muka yi faɗa da ku ce mun yi faɗa da wa a fito mana da waɗanda sun san mu mun san su to shine sai waɗannan manyan sahabbai suka fito to bari ka ji me ya faru wata ammal aidan as-sittata al-mubarizin ka kula har wa yau da waɗannan mutum shida da suka fito yau mabadirin fal walidu kai da kake ka san ba za a yi abun asiri ba walidu walidu fa dan yaro ke sai shi sa sai malai ce fal walidu kaga shi walidu lahu bidayatu ta'af farkon rauni kenan daga ina rauni yake fara daga yarinta to sai aka samu asalin rauni farkon rauni ya fara fitowa ya ce a karan kaga tun daga nan an samu lagon walidu wa shaiba shi kuma ɗayan tsoho furfura shi ne shaiba sai shi ma mala ya ce la'u ne haya kaga wannan shi kuma ƙarasa shi za a yi kawai shi wancan farkon tasowa kaga akwai rauni shi kuma wannan ƙarshe su baya cin masa kaga shi ma tasa shi za a yi kawai a ƙarasa shi da haka an samu walidu ɗan yaro ya fito rauni an samu shaiba wani tsoho tukuf shi ma duk furfura ya fito kaga duk wa'annan sannan na ukun su wa utuba shi kuma utuba abin zargi kaji sunayensu daga yaro sai tsoho sai abin zargi wayannan su ne suka fito a matsayin wayanda za su wakilci ƙurayshawa wa aqranuhum sa'annunsu kuma cikin musulmi aliyu daukaka shine aliyu abu ubaida ubaida kuma dan bawan nan akwai kwantar da kai da jawabu ga Allah baban dan bawan nan na Allah kaga wannan akwai rashin kambama akwai tawadu wal harith sai kuma al harith mai fafutuka malam harith ba san shi ko wake nan ko mai fafutuka ne an gane ko kaga al aliyu dai an samu al ulu daukaka abu ubaida an samu al ubudiyya bauta ga Allah al harith an samu as sa'yu kai kawo fafutuka allazi huwa al harth wanda shine al harth ولذلك dan haka ne kana ahabbul asma'i ila Allah ya zama sunayen da suka fi zama ababan so a wajen Allah maqtada ahabbil awsaf ilai sune sunayen da suka hukunta mafi soyuwar sufofi zuwa gare shi sunayen da suke kunshe da sufofin da Allah ya fi so to wayannan sune sunayen da Allah ya fi so فبإضافة العبودية إلى اسمه فبإضافة العبودية إلى اسمه الله kaga in an jingina al'ubudiyya bauta ila ismihi zuwa ga sunan Allah Allah sai a ce Abdullah bawan Allah kaga an jingina bautar zuwa ga Allah an jingina wanda zai yi bautar zuwa ga Allah sai aka ce abdu wannan bawa ne amma fa ba bawan kowa bane Allah bawan Allah ne warrahman sai kuma sifar arrahman wannan ma sifa ce da take mafi soyuwar sifa a wajen Allah shi yasa wannan shi ma duk wanda aka bautar da shi zuwa ga mai wannan sifar shi ma suna ne cikin sunayen da Allah ya fi so shine abdurrahman abdullah da abdurrahman wa'annan sunayen guda biyu fa ahabbu ilaihi su Allah ya fi so min idafatiha sama da a jingina da ko a jingina bawa ila alqadir zuwa ga alqadir a ce abdul qadir ma'ana da a sanya wa yaro abdul qadir gara a sa masa abdullah gara a sa masa abdurrahman dan su ne sufofin da Allah ya fi so ya fi a sa masa abdul qahir aga alƙahiru sunan Allah sufa ce cikin sufofin Allah haka alƙadir din ba laifi bane dan an samu alƙadir ko abdul qahir amma in abin da Allah ya fito shi ya kusan abdullah da abdurrahman wa gairihi da wani haka irin su abdul aziz abdul malik abdul quddus abdul basit abdul samad wa'annan dukkaninsu sunaye ne masu kyau kuma an danganta masu sunayen zuwa ga Allah amma dai shi sunan da Allah ya fi so sufar da ya fi so a jingina bawa zuwa gare ta shine ubudiyya da kuma rahamaniya shine a ce abdullah ko abdurrahman wa hadha wannan kuwa li'anna ta'alluka sabida alaka allati bainal abdi wa rabbihi alaƙar da ke tsakanin bawa da Ubangijinsa inna ma huwal ubudiyyati mahaba bauta ce tsantsa alaƙar bawa da Ubangijinsa ba wata alaƙa ba ce tsantsar bauta Allah yake so kai masa ke alaƙar sa kai in kana bautata masa to kana da kyakkyawar alaƙa da shi baka bauta wa Allah to alaƙa ta yi tsami tsakaninka da mahalicci don haka wannan shi ta ce alaƙar da ke tsakanin bawa alaƙa ce ta bauta والتعلق بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة علاقة دكي سكان الله كما دباوانسا إتتي الرحمة سنسا can alakar bawa da Ubangijinsa bauta ce, nan kuma alakar Ubangiji da bawansa rahama ce, tsakanin Allah da bayinsa rahama ce, tausayi ne da jin kai, tsakanin bawa da Ubangijinsa bauta ce kawai. An fahimta? Shi sa ya fi son a sa Abdullah don ka nuna alakar da ke tsakanin bawa da Ubangijinsa bauta ce sosai a sa wa mutum Abdullah. alakar da ke tsakanin Ubangiji ta'ala da bawansa rahama ce shi sa sai a sanya wa yaro Abdulrahman. A bi rahmatihi kana wujuduhu wa kamalu domin samuwar shi kansa bawan da kamalar bawan dukkaninsu saboda rahamar Allah. Samar da bawa da Allah ya yi rahama ce. Kamala da bawa yake samu ita bawa da duk daga rahama ce ta Allah. والغاية التي أوجدها لأجله ƙarshen manufar da sabida wannan manufar Allah ya halicci bawan kuwa an ya ta'allahahu wahadahu shine ya bauta wa Allah shi kadai tabbatan yana mai kauna ga Allah wa khawfan yana mai tsoro ga Allah wa raja'an yana mai kwaɗayi a wajen Allah faslun Allah ya ce ga wani fasali walamma kana kullu abdin yayin da ya zamto kowane bawa mutaharrikan yana motsi bil iradati da nufi in yayi nufin ya daga hannu sai ya nufa ya daga in yayi nufin ya tashi tsaye sai ya tashi in yayi nufin ya fita daga masallacin nan sai ya fita in yayi nufin ya shigo sai ya shigo to yayin da ya kasance kowane bawa yana motsawa ne bil iradati da nufi walham mabda'ul irada wato nufin abun a zuci ƙudurtar abun a zuci wannan shine farkon nufi kafin mutum ya yunkura ya tashi sai da ya ƙudurci tashin a cikin zuciyarsa kafin mutum ya fita daga masallacin nan sai da ya ayyana a ransa sai da ya fara ɗarsa abin a zuciyarsa ya ƙudurci fitar a zuciyarsa sannan sai kuma ya tashi ya fita wa ya tarattabu ala iradatihi harthuhu wa kasbuhu dan haka wa ya tarattabu yana tsaruwa ala iradati yana da yana tsaruwa akan nufi na shi bawa harthuhu fafutukarsa wa kasbuhu da kuma nema neman abinci neman arziki kenan neman arziki da fafutuka wannan duk suna tsaruwa ne a ƙarƙashin nufin bawa idan bawa ya nufi ya tashi ya fafutuka ga ya tashi idan bawa ya nufi ya nemi halaliyarsa ya nemi arziki sai ga shi ya zabura sai ga ya tashi wai hikimar wannan bayani da malamin shi sa sai ce kana asdaqul asma shi sa aka ce sunan da yafi zama gaskiya ya dace da mai sunan ismu hammam sunan hammam sa in kun san mutum ba mai himma bane kar ku sa masa hammam ba za ka samu mai suna hammam marabu ba hammam mai himma ke shi sa sunan ya dace da mai sunan wa harithun da mai nema mai neman arziki shine hari mai fafutuka wannan shine hari walamma kana al-mulku al-haqqu lillahi wahda shi yasa in ka duba can yayin da ya zama alakar bawa da ubangijinsa bauta sai Allah ya fi so a sawa mutum abdullahi yayin da ya zama alakar Allah da bawansa ce rahama sai Allah ya fi so a sanya wa bawansa abdurrahman yayin da kuma ya zamto himma da ƙwazo da fafutukan nema abu ne wanda yana da alaka da nufi to sai aka ga duk wanda aka nufi sa masa hammam ya kamata sunansa ya yi daidai da sunan a ganshi yana da himma wanda aka sa masa harin to sunan da aka fi ganin sun yi daidai da mai sunan shi ne harin wanda aka sa masa mai kwazo da nema to shi yasa Allah maɗaukakin sarki shine sarki na gaskiya shi kadai to shi yasa kuma sai ya zama to kana akna usmin sunan da ya fi zama kaskantacce wulakantacce inda Allah a wajen Allah wa aghdabahu sunan da ya fi kusa ga Allah wa aghdabahu lahu sunan da ya fi fusata Allah ismun shahan shahin sunan da aka sanya wa mai shi irin wannan sunan shahan shahin kalmar shahan shahin mai take nufi sai malam ce ai malikul muluk sarkin sarakuna wannan sunan saboda sarki na gaske shine Allah to sannan ka ce sarkin sarakuna kuma ba Allah kake nufi ba a wannan suna ne mafi muni sunan da ya fi fusata wa sultanu saladini shi ma dai sarkin sarakuna fa inna zalika laysa li ahadin domin wannan sunan babu wani wanda ya dace da shi gairar Allah azza wa jal in ba Allah mai girma da daukaka ba fa tasmiyatu ghairihi bi hadha batil dan aka rada wa wani wannan sunan ƙarya ne wallahu la yuhibbul batil Allah ko baya san ƙarya kun san ƙarya kuke akwai sarki fiye da kowane sarki kuma ku ce wa mutum sarkin sarakuna kuma kun san ƙarya kuke shi ma ya san ƙarya ne da ake gaya masa sarkin sarakuna wa qad ulhiqa ba'dhum bi hadha wasu malaman ma sun riskar da irin sunayen da Allah ya fitsana da qadil qudat alqalin alqalai wannan shi ma wasu malaman sun ce ya shiga cikin wancan قاضي القضاة القالم القاضي ويليه في القبه kuma sunan da yake da muni wanda yake fiye da waɗannan sunayen amuni ne sayyidun nas a cikin cewa mutum sayyidun nas shugaban mutane li'anna zalika domin wannan kalmar wannan sunan na sayyidun nas laysa li ahadin babu wanda ya cancanta a ga masa sayyidun nas illa li rasulillahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya cancanta ana cewa sayyidun nas a ji sunan ya hau irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka suna mafi muni banda wayancan da aka jingina wa mutum malikul amlak ko qadil qudat to wanda ke biye da su a muni shine a dinga cewa mutum sayyidun nas kuma ya dinga amsa faslun malai ya ce ga wani fasalin walamma kana musammal harbu walmuraratu akrahu shay'in linnufus yayin da sunan harbu yaƙi ko tsauri walmuraratu da ɗaci ya zama akrahu shay'in linnufus suna ne mafi ƙyama a cikin zukata mutum in ya wato zukatan mutane za su ƙyamaci sunan da ake gaya mutum a ce sunan mutum ainihin alharbu wannan suna ne da zuciya za ta ƙyamaci sunan almurara wannan suna ne shi ma da zuciya tana kyamar irin wannan sunan shi yasa sai zama kana akbahul ashiya'i harban wa murran wa murratan sai zamanto abu mafi muni a sunaye shine a sanya wa mutum suna harbu ko a sanya masa murra wa ala qiyasihi bisa ma'auni irin wannan hanzala shi ma zai shiga ciki hanzala domin asalin hanzala kwartowa ita ce hanzala an san kwartowa ko? na? guna an san guna ko? yawa wannan mai ɗacin nan to shi ne hanzala to kaga a sa mutum hanzala ai kaga in ya yi ɗaci ba za a yi mamaki ba ko? to da daga cikin sunaye banda waɗanda suke biye da har da murra a rashin kyau shine akwai hanzala akwai huzunu wa ma ashbahahuma وما أشبههما da makamantansu walamma kanat akhlaqul anbiya da aka duba aka ga halaye da ɗabi'un annabawa ashraful akhlaq sune ɗabi'u mafiya ɗaukaka kanat bi asma'ihim ahsanul ashiya shi ahsanul asma shi sa a cikin sunayensu za ga akwai mafi kyawun ambato akwai mafi kyawun suna fanadaban nabi sallallahu alaihi wasallama ummatahu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummarsa ila tasammi bi asma'ihim zuwa ga amfani da sunayen annabawa a dinga rada sunayen annabawa to amma saboda kakali irin na mutanen zamani duk wayannan sunayen fa yanzu tsofaffin yayi ne akwai wata ma da aka sa sunan wani annabi ya ce shi kuka wai an sa ɗanta tsohon suna an ci mata mutunci duk wayannan sunayen saboda an kasa gane menene alakar suna da mai suna an kasa fahimtar irin tasirin da suna yake da shi ga mai suna shi sa ba yayi ake kallo ba ba wai wani unique suna ake kallo ba a a kalli sunan da yana ɗauke da ma'ana mai kyau ka dai ji wajen sati biyu duk magana suna suna sunan na ake ta yi da laƙabi da alkunya shi sa yayin da sunayen annabawa babu masu kyawawan ɗabi'u da halaye irin annabawa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da al'ummarsa su dinga raɗa wa 'ya'yansu sunayen annabawa kama fi sunan abi dawud kamar yadda hadithi ya tabbata cikin sunan abi dawud wannan sa'i da imamun nasa'i shi ma ya kawo shi anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam tasammu bi asma'il anbiya ma'ana ku dinga sanya sunayen annabawa wannan hadithin mun yi tahrijin sa farkon fasalin mun karanta shi a can baya walau lam yakun fihi ko da babu komai a cikin sanya sunan annabawa illa sai kawai annalisma sunan yuzkaru bi musammahu za a dinga ambatan sunan a tuno da mai sunan ko iyana ya wadatar a sama ibrahim ko ba za a kalli ma'anar ibrahim ba a tuno da asalin mai sunan a sanya ma musa ko isa ba a kalli ma'anar ba ma kawai iya a gano asalin wannan sunan fa sunan wani annabi ne cikin annaba wannan kadai kai ya ishe ka wa yaqtadi ta'alluqa bi ma'ana kuma wannan kadai ya isa ya hukunta alakar sunan bi ma'anahu wato da kuma ma'anar sunan lakafa bihi maslahatan ko iya nan aka tsaya wannan kadai ya isa ya zama maslahar sanya sunayen annabawa wa amma nahyu an tasmiyati al-gulam bi yasarin wa nahwi amma can baya da aka ce an hana mutum ya sanya wa yaro suna yasar da irin su aflaha da irin su najih wa nahwihi da makamantansu fa huwa li ma'anan akhar ashara ilayhi fil hadith an hana sanya waɗannan sunayen ne saboda sunayen suna ɗauke da wata ma'anar daban da annabi ya yi ishara zuwa ga haka a can wannan hadisin da muka karanta wa huwa qawluhu shine fadin sa ne yace in ka sanya wa sunanka yasar yasar sauki kenan sai aka zo ana neman sa fa innaka taqulu idan ka ce athamma huwa yasar yana nan to kuma baya nan me za a ce sai a ce a yasar baya nan sauki yana nan sai kuka ce baya nan sai me kenan kaga kwakwalwa za ta suranta to babu sauki sai tsanani kenan to saboda gudun haka kada sunan a mai da shi upside down in aka mai da shi sai zama ko opposite ɗinsa sai zama suna ne marar kyau to aka zo aka ce yasar yana nan kuka ce baya nan to yasar baya nan sai wa sauki baya nan to waye a gurin kenan ina fata an gane har zuwa ƙarshe kamar yadda muka karanta a can baya shi ma wannan hadithin ya gabata a can baya to ma'anar hadisin malam yake so ya fita muna nan wallahu a'lam bi Allah shine mafi sani hal hiya min tamamil hadith wannan kalmar fa innaka taqulu amma huwa har zuwa karshe shin wannan yana cikin cikon hadithin am mudrajatin ko kuma wannan maganar shigar da ita aka yi cikin hadithin ba ta cikin hadithin wal mudrajatu fil hadithi ma atat min ba'd alfadhir ruwati tasalat haka mai baiquniya yace wato idraj a cikin ilmul hadith shine daga cikin ma'anarsa shine rawi marwaicin hadithi ya ruwaito hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya kawo hadisin kuma sai ya dan yi sharhi ko ya fassara wata kalma da yake ganin ta zama baƙuwa ga mai karatu ko hadithin bai fito fili ba ga mai karatu sai ya dan yi sharhi ta yanda kai in ka zo karanta sai ka ɗauka da hadisin da wannan ƙarin bayanin duk daga annabi yake bari ba da misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da azumi idan kun ji kiran sallar bilal ku ci gaba da cin abincinku har sai kun ji kiran sallar ibn ummi maktum a hadithin sai aka ce fa innahu rajulun a'ama la yunadi hatta yuqala asbahata asbahata shi fa ibn ummi maktum din nan mutum ne makaho baya kiran sallah sai an zo an ce masa fa asuba ta yi asuba ta yi mutum ne makaho har zuwa ƙarshe suka ce ba maganar annabi ba ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa cewa ya kar ku daina cin abincin sahur har sai kun ji kiran sallar ibnu ummi maktum shine mai kiran sallah na biyu to sai mai ruwaito hadisin dan ka gane waye ibnu ummi maktum din nan da aka ce kar ka daina cin abincin sahur har sai ka ji kiran sallar sa sai ya ce maka makaho baya ya ga bai san alfijir ya keto ba ko bai keto ba har sai an sanar da shi cewa alfijir ya keto kai kiran sallah to wannan shi ake kira idraj a cikin ilmul hadis suna nan da yawa misalan a, da malamai suke ta kawowa to shine malam yake cewa wannan cewa idan an ce karka sa sunan ɗa ko yaro ya sar saboda to sai kuma ƙarshen hadisin zaka ce saboda a iya cewa ya sar yana nan in ka ce baya nan har zuwa ƙarshen hadisin to wannan maganar annabi ce ko kuma shi rawun ne yayi wannan ƙarin bayani fa inna hadhihi al-asma saboda waɗannan sunayen irin su yasa irin su najih irin su aflah lamma kanat yayin da sunaye ne sun kasance kan tujibu ta ɗayyuran suna iya wajabta a yi camfi da su wa qad tuqta'u diyaratu 'ala al-mutatayyirin kuma haƙiƙa so ake a datse camfi daga masu yin camfi kar mutum ya kalli sunan ka ma ya camfa sunan ya ce daga jin wannan sunan in an juya shi kaza kenan to kaga kaza kenan dan haka gudun yin camfi an katse mutane daga yin camfi su ko wayannan sunayen abin da yasa annabi ya hana a sa su saboda suna iya wajabta yin camfi da su faqatadar hikimatar ra'o bi ummati dan haka hikimar mai tausayi ga al'ummarsa manzon Allah kenan sai hikimar ta hukunta an yamna abu ya hana al'ummarsa sanya waɗannan sunayen min asbabin sabida dalilai tujibu sama almakaro da za su wajabta sauraro ko jin abin ƙi game da waɗannan sunayen aw wuqu'ihi ko faruwar wani abu da ba a so hadha ila ma yandafu ila zalika bugu da ƙari duba da kuma abin da ake iya jinginawa da rabawa zuwa ga waɗannan sunayen min ta'aliki diddil ismi alai na alakanta kishiyar waɗannan sunayen akan sunayen bi an yusamma yasaran kamar misalin aka ce yasar kaga sauki kenan man huwa min a asalin nas ila za a iya kallon mutum yana jin jiki yana cikin halin rayuwa yana cikin kunci da tsanani a ce ya sunansa ka ce ya sa ka ce kai wallahi da sati ya zaka ce wani sunansa ya sa shin yana ya ji jiki malam an ji gashi ko sai ka ce wani sunansa ya sa bayan ka kalle shi min a asarin nasu yana daga cikin mafiya talauci da tsanani cikin mutane kagan ka kalli sunan ya mutum yana karbar gashi mutum yana cikin yanayi na wahalar rayuwa a ce kuma sunansa ya sa ai kamata ya duk wanda aka ce sunansa ya sara a ga akwai sauki a cikin rayuwarsa to ga wani rayuwarsa tsanani ne da kunci kuma sunansa ya sara sunan yayi daidai bai daidai ba wa najihan haka kaman suna naji man la najahala wanda ba shi da rabauta ba shi da rabo kwata kwata kuma a ce sunansa naji yayi jarabawa ta fi sau nawa yana faduwa duk inda ya je neman aiki sai ga sai an gama a gama a ce bai samu ba a ce ya sunansa a ce na je amma ya je intabiyu bai samu ba ya je kaza bai ci jarabawa ba to wannan sai ga sunayen sai ka dinga ganin wani lokaci sunan daban mai sunan daban wa rabahan mai riba man huwa min al-khasirin zaka ga a iya sanyawa suna a sanyawa mutum suna rabah kuma ya zama mutum ne mai yawan faduwa a kasuwa yana yawan yin hasara a kasuwancinsa kuma gashi an samu suna raba fa yakunu qad waqa fil kadhib alai sai ya zama kamar ƙarya ake masa kenan wa ala Allah kuma kamar ƙarya akai wa Allah an sa masa sunan da ba haka sunan bane ba sunan ma'anarsa ba ita ce ta tare da shi ba to wannan yana daga cikin hikimar da ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kauce wa sanya waɗannan sunayen saboda koya aka dan juya su to za su iya bada wata ma'ana kuma wadda take marar kyau tutun da suna ne wanda yana dauke da ma'ana mai kyau an juya shi za ta iya zama mara kyau to a kauce masa kawai wa amrun akhar wani al'amarin daban kuma wa huwa shine an yi talaba bi muqtadasmihi shine a dinga a nemi abinda sunan ke hukuntawa tattare da shi fala yujadu arasa ga sura kam an sanya masa amma a rasa wace hikima ce ta sa aka sa masa suna saboda sunan yayi gabas shi kuma yayi yamma fa yaj'alu dhalika sababan li sabi wannan sai ya jawo sai ya jawo a dinga sakin gane ko kila mutum ne mai tsada a kasuwanci amma a dinga cewa mai sauki wallahi ƙarya ne na ji wani sauki yake da shi shi yana kuntatawa mutane waya cewa sunansa mai sauki an gane ko ma'ana sai ya dinga ja masa zagi sai mutane su dinga aibata shi saboda sunan bai yi kama da mai sunan ba an gane ko sunan bai yi kama da mai sunan ba yana barazana ga ɗalibai yana kada ɗalibansa a jarabawa a jami'a a ce ya sunansa a ce abdulrahman anya ba tausayi ba rahama in aka yi kwas ɗinsa har ma barazana yana yana sai ya zubar da mutane wai yau sunan wannan lakcarar naku mugu a ce abdulrahman kai adala wannan suna ya yi daidai ai kamata irin waɗannan a ce ya sunansa a ce sunansa mur ko a ce ya sunansa ka ce ai sunansa Dr. Hanzala ce a wannan ai ba ba kai ka san ma'ana Hanzala saboda haka ma'ana Hanzala ce take ta bin sa gashi nan ba shi kadai ba har ta shafi ɗaliban sa ba to dan haka yana daga cikin abinda suna yake da shi shi sa ake aka ce kar a sanya waɗancan sunaye kama kila kaman yanda aka ce sammauka min jahalihim sadida wallahi ma fika min sadadi sammauka min jahalihim saboda tsabagen jahilcinsu ba su san ma'anar suna ba wai suka sa maka sadidan abin da ya kira sadid shine miƙaƙƙe wanda yake abu daidai ya ce wallahi na rantse da Allah ma fika min sadadin babu wani abu daidai da ke tattare da kai komai naka ba daidai ba kuma wai saboda jahilci sun sa ma suna sadad kamata yi sadad a ga cewa a addini daidai yake addininsa a mu'amalarsa daidai a gidansa daidai makotansa duk daidai yake mu'amalantar kowa yadda ya kamata ya mu'amalance su to wannan sunan ya hau mai sunan sadad amma a duba wani botsararren mutum wani bauɗaɗɗen mutum deviance in the society in mutane gaba ɗaya suka yi gabas shi kuma sai ya nausa ya yamma wani marar fasali ma mai wahalar sha'ani ya sunansa aka ce sadad sai ya ce kai san mauka min jahilin wallahi sun sanya maka suna sadad saboda tsabar jahilcin su saboda ba san ma'anar sadad ba wallahi ya ce na rantse da Allah ma fi ka min sadad babu wani abu da ke tattare da kai na daidai wa hadha kama anna min al madahi ma yakunu dhamman yace wa hadha wannan kamar yanda ya zamanto akwai wani yabo da ake yi wa mutum amma zargi ne mujiban li suqutil mamdu wanda wannan abun yana zubar da mutuncin wanda ake yabo din inda nasi a wajen mutane akwai sunan da wallahi yabo ne amma zargi ne ga mai sunan kamar yadda wani malamin adabi na manta farkon baitin amma dai abin da yake cewa wato kamar ka ce wato sanda sanda wannan takobin ya fi sanda kai fi yaban sanda kai ko kushe shi kai yaban takobi kai ko kushe shi kai ka ce kai wannan takobi da kai fi ai wannan an wato wato wannan takobin ya fi sanda kai fi kaga dai gashi kamar ka kamba ma shi kamar yabo ne amma zargi ne ko ba zargi bane zargi ne ai da cewa kai wannan takobin ya fi reza kai fi yabo ne ko ba yabo ba ne to don haka akwai wani nau'i na yabo amma in ka kalli yaban zargi ne ina fata gane to shi sa akwai sunan da mai sunan asalin sunan yabo ne amma ka kalli halayyar mai sunan wallahi shi ba yabo ba ne a wajensa zargi ne fa innahu yumdahu bima laysa bihi domin ana yabansa da abin da bai da shi ana yabansa da abin da bai da shi kamar mutum ne ya zo kofar kantinsa ya sa kantin sauki an tabbatar duk unguwar in kaga an je siyayya gurinsa to babu kayan a ko'ina saboda masifa da tsadarsa amma ba a kofar shagon ya sa kantin sauki dala kantin sauki ne yanzu kaga da ya rubuta kantin sauki wannan ai yabo ne amma ka kalli mai kantin da irin yadda yake gallaza mutanen unguwar yabo ne shi a wajen wannan rubutun ko zargi ne zargi ne to shi yasa yake cewa fa innahu yumdahu bima laysa fihi saboda an yabo mutum da wata sufa da bai da ita kwata kwata wato dalibuhu nufusu bima mujiha bihi sai ka ga mutane suna neman abun nan da ake yabansa da shi kuma in an nema sai a ga babu wata zunnuhu inda kuma in aka ambaci wannan yaban sai mutane su dinga kawo jikinsu gurin saboda suna zaton za su samu wannan abin da ake yabansa da shi fala tajiduhu kadhalika amma idan aka je sai a samu abun ba haka ba fayan qalibu zamman karshe sai ga abun ya koma zargi in ba ko yazo ya ce ah ba na ga wani kantin sauki ya rubuta ba a je can a ce kai Allah duk suna ne rabu da shi kantin kantin tsada dai sai ka ji an juya shi da karfin tsiya an ce kantin tsada dai me yasa sabida yanzu sunan yaban ya rikide ya koma sarki saboda abin da ya faɗa ɗin in an shiga kantin ba a samun haka walau turika ligairi madihin da barin kantinsa ya bai rubuta komai ba ina ba ku misali da kantin don ku gane karatun da bari ya bai rubuta ba in ka zo ka ka ka ka ji yadda kantin yake da ya fi masa sauƙi bai rubuta kantin sauƙi ba da haka in ka je ya yi tsada dama bai ce shi mai sauƙi ba ne shikenan shine ma'ana lauturika da an bar wannan abin da gairi madahin ba tare da wani yabo ba lamta asul tilkal mafsada to da waccan barnar da bata faru ba wa amrun akhar malai ce wani al'amarin daban kuma da irin wa'annan sunayen suke da shi wa atiqadul musamma annahu kadhalika shine in aka ambaci mutum da wani suna to sai mutane su kudurce abin haka yake wato abin da ya sa duk ba ma gane wannan saboda sunaye yawanci larabci mu kuma galibi ba larabci muke ji to shi sa ba ma kallon sunan mu auna da mai sunan ba ma mai kwata kwata ka huta shikenan Allah ya ce muke ka an gane ko ma'ana tunda zaka ga sunayen ga sunan ana ta faɗa su amma ba a iya gane ma'anar da take ɗauke da su amma idan shi mai jin larabci ya ga su ya ji suna ya ga mai sunan to zai fahimci karatun nan fiye da yadda kake tunani da haka wani al'amari da suna yake da shi kuma shine kudurce mai sunan haka yake fa ya kawo fitar ke nafsi to kuma zai iya yiwa shi mai sunan ya kudurce cewa haka yake misali an ce an sanya masa suna ya sa mai sauki ko aka sanya masa suna aflahu mai nasara kuma sai ya kudurce a ransa cewa haka yake to wannan shi kuma an hana wannan fa ya kawo fi tazkiyati nafsi wannan kuma sai ya fada cikin masu tsarkake kansu da an yi magana ce baka ji sunana yanda yake bane ma'ana kamar yana kambama kansa shi kansa yana jin lalle wannan sunan nasa ai wani suna ne special kama naha an an tasammi barra kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ko kama nuhiya kamar yanda aka yi hani an ta sammi barra game da sanya wa mutum ko mace suna barra barra mai bin Allah kenan ko nagartacciya fa ala hadha tukrahu tasmiyatu bir rashida to bisa wannan ka'idar da muke ta karatu akai an karhanta a sanya wa su mace an karhanta a sanya wa mutum suna rashid an sanya ba komai amma makaruhi ne a sanya wa yaro rashid shiryayye ke kimtsatse ke shine rashid wal muti' ko a sanya wa mutum suna mai biyayya muti' wa ta'i shi ma ma'anarsa kenan wa amsali zalika da makamantan irin waɗannan to sai mu tashi wa amma tasmiyatul kuffari bi zalik an fahimta ko yawa to mu tashi wannan gabar wa amma tasmiyatul kuffari bidhalika fala yajuzu tamkinu minhu insha Allah abinda mu karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kocin tiban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika